أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين yan'uwa masu daraja da albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke gabatar da darussa daga cin alkur'ani mai girma a ƙarƙashin hasken wasiyoyin lukmanu alaihi salam wanda allah subhanahu wa ta'ala ya kishanta mana a cikin sura mai albarka da allah madaukakin sarki ya ware ta ya sanya waɗannan wasiyoyi a cikinta yau muna ranar talata kuma biyar ga watan ramadan ne hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1441 kuma yau muna 28 ga watan hudu miladiyya 2020 yan uwa masu albarka idan ba ku manta ba mun fara darasi na farko shine alƙissatu ihda wasa'ili at-tarbiyya lallai kissa ɗaya ce daga cikin wasu hanyoyi da ake bi domin tarbiyya wato ana amfani da kissa a ba mutum labari domin wannan labarin ya zama masa sanadiyyar shirya domin wannan labarin ya zama masa sanadiyyar ƙarin ƙarfafa gwiwa domin wannan kissar ta kasance masa sanadiyyar canzawarsa a cikin rayuwa daga kasancewarsa ƙila wanda ya zama ba mutumin kirki bai da ya zama mutumin kirki sannan ƙarƙashin wannan darasi muna batu ne akan siffofi na musamman da kisoshin alƙur'ani suke da su wato abinda muka kira shi da khasa'isul qasasil qur'ani wato wasu siffofi na musamman da kisoshin alƙur'ani suka keɓanta da su da ba a samun su a wasu daga cikin kisoshin da ba na alƙur'ani mai girma ba abu na hudu mun faɗi siffofi guda uku sifa ta farko idan ba a manta ba ita ce al-rabbaniya cewa alƙur'ani kissoshinsa daga Allah subhanahu wa ta'ala suke sifa ta biyu ita ce al-mistaqiyya cewa gaskiya ne su ga baki ɗaya babu ƙarya a cikinsu sifa ta uku ita ce al-husn wato siffofi a kissoshi ne wanda suka kasance masu kyau sannan muka ce kyan nan nasu ta ɓangarori a cikinsu akwai jamalu al-uslub akwai jamalu tansiq akwai jamalu tartib sannan kuma akwai jamalu ta'bir da izinin Allah za mu tashi sifa ta hudu ita ce al-wa'aziyya lallai kisoshin alqur'ani Allah madaukakin sarki yana ba mu su ne domin su kasance wa'azi a gare mu ba ana ba mu kisoshin alqur'ani bane kawai domin a ɗeba kewa da su ko kuma a rage lokaci ko kuma ya zama wani abun ban dariya ko kuma wani abu da za a yi kawai don a ji daɗi a cikin zuciya a'a annaha kisosun wa'aziyya kisoshin alkur'ani kisoshi ne na wa'azi wato a cikinsu ana buƙatar a ɗau izina idan an ba da ƙissar wani mutumin kirki to sai a yi ƙoƙari a ga an kwaikwayi wannan mutumin kirki shi yasa Allah madaukakin sarki da ya faɗi annabawansa da manzanninsa a cikin sura ya ambace su a waje ɗaya har su goma sha takwas to daga nan sai alƙur'ani sai ya ce ula'ika alladhina hadahumullahu fa bihudahu muqtadi waɗannan su ne waɗanda Allah madaukakin sarki ya shiryar da su saboda haka fa bihudahu muqtadi ya kai ma'aikin Allah kai koyi da irin shiryarsu so da ka Allah madaukakin sarki yana ba da kissa a cikin alkur'ani ne domin me domin su kasance wa'azi so da haka muka ce wa yuqsadu biha kaunul qasas alqur'ani lil ibrati wal itti'azi la lil fukahati wal muzahi abinda ake nufi da alwa'aziyya wannan sifar ana nufin cewa kissoshin alqur'ani gabaki ɗayan su Allah madaukakin sarki ya ba mu su ne lil ibrati domin kula mu karanta kissar annabi adam alaihi salam mu fitar da darissa masu yawa mu fitar da cewa saban Allah madaukakin sarki kwara daya yana jawo mutum ya halaka har abada yana iya jawo ma mutum bala'i a rayuwarsa yana iya jawo ma mutum ya zama ya samu matsala a cikin rayuwarsa ta duniya kuma ya samu matsala a rayuwarsa ta lahira a daidai wannan lokacin kissar annabi adam alaihi salam cikin wa'azin da take mana tana karantar da mu adawar da shedan ya kulla da mu tun da ya da babanmu to kuma zai ci gaba da yi da mu 'ya'yansa kuma ya faɗi haka sannan kissar annabi adam alaihi salam daga cikin wa'azin da take mana tana nuna mana tasirin tuba tasirin tuba domin annabi adam alaihi salam bayan ya saba ma Allah madaukakin sarki sai Allah madaukakin sarki ya taimake shi sai ya gaggauta tuba sannan Allah madaukakin sarki ya karɓi tubansa a cikin lokaci sannan sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa da sauran darussa masu yawa da wa'azoza da ya kamata a ɗauka misali a kissar annabi adam alaihi salam haka kissar annabi nuhu alaihi salam akwai wa'azoza masu yawa a ciki haka kissar annabi hud haka kissar annabi salih haka kissar annabi ibrahim haka sauran annabawan allah maɗaukakin sarki da sauran mutanen kirki da alƙur'ani ya bamu labarinsu a gefe guda kissoshin alƙur'ani suna mana wa'azi idan sun ba mu labarin wasu mutanen banza irin su fir'aunu irin su shedan irin su namrud da makamantansu ana ba mu labarin su ne domin mu ɗau wa'azi kan mu aikata abin da suka aikata domin mu tsira domin mu kubuta domin kan mu halaka kamar yadda su suka halaka wannan sifa ce mai girma da kisoshin alkur'ani suka kunsa ba ana ba da kisoshin alkur'ani bane lil fukahati wal muzahi ba ana ba da su bane kawai dan aiwa dariya a'a قصص القرآنية القصص القرآنية ليست قصصا فكاهية باقصو شي بني نبان داريا هذا لوكاشن da ake bamu kissa alqur'ani mu dauka cewa kaman yadda aljahiz ya tattaro labaran maruwata a cikin littafin sa al-bukhala hasha alqur'ana an yakuna hakaza aw hasha alqur'anu an yakuna hakaza alqur'ani ba haka yake ba Allah Allah madaukakin sarki bai sanya alqur'ani dan wannan ba sannan lokacin da ake ba mu kissoshin alkur'ani ba ana ba mu kissoshin labarai ba ne irin yadda al-khatib al-baghdadi ya tara labarukansu masu ban dariya a littafinsa a tafsil wa akhbaru tufailiyyin haka nan ba ana ba mu labari ba ne kamar yadda al-imam ibn al-jawzi ya tattara labaransa na akhbarul humqa wal mughaffali sannan ba ana ba mu labari bane kamar da Imam Suyuti ya tattara labaran as-suqala su gundira a cikin littafin sa saboda haka alqur'ani wa'azi ne kissoshin sa wa'azi ne izina ake son a dauka a lokacin da ake karanta kissoshin alqur'ani ko kuma ake saurara su لذا يسبقه شيء من التذكير على الاستفادة من الدروس التي تضمنتها القصة أو يلحقها ذلك shi yasa za mu ga wani zubin a uslubin alkur'ani a tsarin salon magana na alkur'ani ko dai ya kasance kafin a ba da kissar to sai an yi shimfiɗa sai a yi shimfiɗa sai shimfiɗa ta gabaci kissar a nuna cewa fa a wa'azanci da kissar da za a saurara da kissar da za a karanta a cin alkur'ani wani zubin kuma sai a juya sai an ba da kissar to sai a zo kuma sai a yi nannage a nuna a tunatar cewa fa a ɗau wa'azi da game da wannan kisar da aka bada ba an bada ita bane kawai shikenan a ji ta ta wuce a'a ba haka bane misali na farko na inda ake gabatar da wa'azi sai an tunatar da wa'azi cewa a wa'azantu sannan a bada kissar fadin Allah madaukakin sarki da ya ce natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi sai ce liqaumin yu'minun natlu alaika mu muke karanto maka min naba'i Musa daga cikin labarai masu mahimmanci na annabi Musa alaihi salam wa fir'auna a gefe guda da kuma abokin adawarsa wato fir'auna muna yin haka ne liqaumin yu'minun kai yatta'izu wa ya'tabiru muna yin wannan ne ga mutanen da suka yi imani suka yi da alkur'ani cewa littafin Allah ne maganar Allah ne sifar Allah ne shi alkur'ani saboda me li ya'tabiru wa yatta'ibu saboda su dau izina kuma su wa'azantu kaga sai da aka shimfiɗa sannan sai aka sai aka ce inna fir'auna ala fil ardi waja'ala ahlaha shi'a يستضعف طائفة منهم يذبه أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين سيدة الله مدوكين سلكي يمن الشنفئة cewa kissan nan da za a bamu ta annabi Musa alaihi salam da kuma Fir'aunu a gefe guda an bamu ita ne fa domin mu wa'azantu daga nan sai Allah madaukakin sarki ya fara ba da labari ya fara ba da kissa ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru har aka haifi annabi Musa alaihi salam har lokacin da Allah madaukakin sarki ya umarci mamarsa cewa ta sa shi a cikin akwati kuma ta jefa shi a cikin kogi da kuma yadda uwar annabi Musa ta umarci ‘yan uwarsa cewa ta bi wannan akwatin ta ga ina za a kai shi bayan ‘yan gidan fir'aunu sun zo sun ɗauki wannan akwatin har zuwa har zuwa har zuwa inda aka ba mu labarin annabi Musa alaihi salam ya bar garin Misra domin tafiya Madiyana da kuma dawowarsa da kuma ci gaba da wa'azi ga ga fir'aunu da ya ci gaba da yi abu dai da muke son a ɗauka shine sai da Allah ya shimfiɗa ya yi bayani akan cewa wannan kissar da za a bada li qaumin yu'minuna kai yatta'izu wa ya'tabiru za a ba masu imani ne ita domin su dau wa'azi su ji yadda fir'aunu ya wahalar da annabi Musa da mutanensa su ji irin haƙuri da juriya da annabi Musa alaihi salam da mutanensa suka yi sannan misali na biyu shi kuma bayan an gama ba da labarin sai Allah ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayka ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir innal aqibata lil muttaqin da aka ba da labarin annabi nuhu alaihi salam a cikin suratu hud alaihi salam sai Allah ya ce tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilay duka waɗannan labarukan da muka baka na annabi Nuhu alaihi salam da wa'azin da ya rika mutanensa da izgilin da suka rika mishi da kafirce ma Allah da suka yi da sassaƙa jirgin ruwa da yayi da halakar da mutanensa da aka yi to min an ba'il ghaibi yana ɗaya daga cikin labarukan gaibu nuhiha ilayka waɗanda muke maka wahayinsu ma kunta ta'lamuha kai baka kasance ka san su ba min qabli hada wala qaumuka kai baka sani ba mutanenka ma ba su sani ba kafin wannan saboda ka sai Allah ce fasbir kai juriya ka yi haƙuri kama Allah yana cewa ne fasbir ya rasulallahi kama sabara nuhu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam kai juriya irin juriyar da annabi nuhu alaihi salam ne juriyar shekara dubu ba hamsin wannan ba karamar juriya ba ce to kai ma fasbir ka jure inna al'aqibata lil muttaqi lalle kyakkyawan makoma yana komawa ne ga masu takawa annabi nuhu alaihi salam taqiyi ne mutanensa da suka yi imani da shi atqiya'u ne wato masu bin dokokin Allah ne masu tsara dokokin Allah ne to kai ma da mutanenka ku zama haka sannan kuma ku dau wa'azi ku dau izina innal aqibata lil muttaqin yadda muka taimaki annabi nuhu alaihi salam da mutanensa wanda suka yi imani da shi saboda taqawassu to kai ma zan tambaye ka إن الله زام تيمكيك دكيد متاننك إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون الله أنا تارد باين سوى أن دسكما ستقوا زي تيمكيسو ينا نن تارد سو بزي توزر تاسو با بزي ولا كان تدسو با بزي بسو أهن مغب تنسو با سيشيغ بدا واتاد سو يدسو كقداما آآ آآ للي كيكاور مكوما تناغا سوما ستقوا متانن كركي ko ba daɗe ko ba jima su ne za su ci nasara idan suka ga ba su ji daɗi a duniya ba to al'aqibatu alhaqiqiyya wato makoma wacce take ta har abada kuma ta gaske ta lahira to ta su ci kun ga anan bayan Allah ba da labari sai kuma ya tunatar da wa'azi saboda ka ko da yaushe kissoshin alqur'ani hada suke da wa'azi siffar su ce ba a raba su da wa'azi Allah yana ba mu kissoshi ne saboda me saboda wa'azi da ɗaukar izina wannan ita ce sifa ta uku da afuwan sifa ta hudu daga cikin siffofi da kissoshin alkur'ani yake da su kai a wani wajen ma Allah balo balo ya fito ya ce fa ga dalilin da yasa yake ba da kissa sai ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albabi ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab haqiqa kissar annabi annabi Yusuf alaihi salam a keɓe da ‘yan uwansa da babansa da mamarsa da abin da ya faru da shi a Masar da matar Aziz duka akwai ibratul li'ulil absar akwai li'ulil albab akwai darussa da ababen kula da ɗaukar wa'azi ga waɗanda su kasance suna da ƙwaƙwalwa masu hankali Allah ce ma kana hadisan yuftara wallahi ba labari bane da aka kirkiro ولكن تصديق الذي بين يديه sai dai an baka wannan labarin ne domin ya gaskata maka abin da ke gabanka na alkur'ani sannan kuma me wa tafsila kulli shay da kuma rarraba komai wa hudan da kuma shari'a wa rahmatan liqaumin yu'minun da kuma rahama da jin kai na Allah madaukakin sarki ga mutanen da suka yi imani wannan ayar tana nuna mana lallai daga cikin siffofin kistoshin alkur'ani akwai wa'azi a ciki akwai shiriya shiriya kuma tana samuwa ne ta hanyar yin wa'azi sai an yi wa'azi sannan ake shiriya sannan a ciki akwai rahama Allah madaukakin sarki yakan ba da labarin kissa domin a lallashi zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ma wa'azi ne sifa ta biyar daga cin sufofin kisoshin alkur'ani at-tanawwu ko at-tanwi'u nau'antawa kissa alkur'ani ba ta zuwa da siga ɗaya lallai kissoshin alkur'ani suna da salo-salo kala-kala misali kissar annabi adam alaihi salam a cikin suratul baqara ta saba ma irin tsarin da aka bi wajen ba da ita a cikin suratul araf a kissar a suratul baqara Allah madaukakin sarki fara ba da labari a matsayin fira yake yi da shi da mala'iku. Shi, wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Mala'iku suka ba da amsa, taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak Allah ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu. Kaga abin da aka fara ba da labari kenan. amma a suratul araf sai Allah ya bada labarin halitta aka fara bada labarin halitta cewa ga yadda akai ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا ce hakika mun halicce ku muka kuma kera halittarku da muka gama Allah bai ce walaqad khalaqna adama thumma sawwarnahu ثم قلنا للملائكة اسجدوا له با سيتشي ولقد خلقناكم ثم صورناكم سيتشي ثم قلنا للملائكة can sai aka nuna halittar annabi adam alaihi salam halittar mu ce dukkan mu gabaki da aka sa shi a jami'i walaqad khalaqnakum haqiqa mun halicce ku thumma sawwarnakum muka kera halittar ku thumma qulna lil malaikati daga nan sai muka ce ma annabi adam alai muka ce ma mala'iku usjudu li adama ku yi sujada ga annabi adam alaihi salam ashe wala qad khalaqnakum din na wala qad khalaqna abakum adama ثم صورنا أباكم آدم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لأبيكم آدم فما أتنسى إني جاعل في الأرض خليفة aka ba mu firar da Allah madaukakin sarki da mala'iku da kuma tattaunawar da yi da su shi zai sanya wani khalifa a ban kasa suka ce a Allah yanzu za ka je ka sanya wanda zai rika banna za su rika banna a ban kasa suna kashe junansu suna zidda jini alhali mu ga muka halice maka muna haka halice mu muna maka da'a muna tasbihi muna tsarkake ka ya Allah madaukakin sarki Allah ya ce a inni a'lamu ma la ta'lamun ni na san abin da ba ku sani ba to kaga uslubi ya bambanta an nau'anta mana kissa idan ka karanta kissar annabi adam salam a cikin suratul baqara to idan ka zo kana karanta kuma kissar sa a cikin suratul arafi ba za ka ji ta ginshe ka ba uslubin ya bambanta salon ya bambanta an nau'anta salo so da ka akwai me akwai tanwi'ul uslub akwai nau'anta uslubi a cikin ba da kissa alqur'ani uslubi shine salon magana yadda aka kawo salon ba da kissan ya bambanta haka idan mutum ya zo suratul hajj suratul hijr an ba da kissar annabi adam alaihi salam ita ma ta bambanta da kissar annabi adam alaihi salam a cikin suratul araf haka nan idan mutum ya koma suratul sad ko kafin suratul sad suratul kahfi da an ba da labarin su annabi adam alaihi salam amma kuma kissoshin sai ya zama mai an nau'anta uslubinsu haka nan wajen yadda ake rattabo ake jero kissoshin shi ma ana nau'antawa haka nan wajen a ɗayanta kissar ya zama an ba da ita sau ɗaya wani zubin kuma a maimaita ta to dukkaninsu waɗannan nau'uka ne na attanawwa ko attanwi nau'anta kissa a cikin alkur'ani mai girma wani zubin kuma sai kaga an zo an ba da kissa a dunkule a wani wajen kuma sai a ce a rarrabe ta a ba da ita sanka-sanka silla-silla amma a can wajen an dunkule ta saboda manufar da ake son a samu a wajen ita kaɗai ce sai an dunkule can kuma manufar da ake son a cimmawa so ake yi a gane komai a fito da komai balo-balo to sai ya zama an buɗe kissar an ba da ita sanka-sanka to wannan ita ce sifa ta biyar daga cikin siffofin kisoshin alkur'ani sifa ta shida ita ce al'ijaz taƙaitawa takaitawa abinda ake ce ma takaitawa kamar yadda malaman balaga suke cewa an takuna al-alfazu aqalla min al-ma'ani amma bi shar'i an tafi bil maqsud ai amfani da wasu takaitattun kalmomi amma kuma su kunshi ma'anoni masu yawa amma da shar'i waɗannan takaitattun kalmomin su zama sun isar da saƙo shine ake ce musu al-ijaz wanda an tambayi wani bakauye aka tambaye shi aka ce mal balagha me iya magana sai ce al ijaz takaitawa al ijaz min ghairi ikhlal a takaita amma ba tare da kuma an tauye ma'ana ba ta fito fili ba to qur'ani dama daga cikin sufofin alqur'ani akwai al ijaz inna alqur'ana kana kitaban mujazan alqur'ani kitab littafin Allah ne wanda ya kasance akwai takaita kalmomi a cikinsa sa Allah yi wannan saboda me liyashula hifzuhu saboda haddasa ta sauki haddasa ta sauki yanzu da da a ce alqur'ani ya ya kai yawan sa so ya kai yawan sa kaman so biyu ko so uku to haddasa za ta yi wahala amma sai Allah ya sa shi haka ya takaita shi saboda ne saboda haddashi ta sauƙaƙa ga bayin Allah saboda faɗin Allah ya zama tabbas a aikace walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa'al min mudakkir to kisoshin alkur'ani su ma suna zuwa da takaitattun lafizza takaita lafizza a balaga kala biyu ne akwai abin da suke ci mishi ijazu hadfi akwai kuma ijazu ijazu qasri abin da suke ce mai ijazu hadfi shine a goge wani abu da ba kai ba da da da ba qur'ani bane to sai kaga sai an faɗi wata kalma a wajen sannan ma'ana za ta fito amma qur'ani sai ya cire wata kalma kuma ma'anar ta tsaya dara ba tare da ta samu tawaya ba shi ne suke ce mishi ijazu hasfi akwai ijazu qasri shi kuma shine a dunkula magana ba a cire wata kalma ba ba a cire wata jumla ba amma kuma an takaita maka magana an takaita maka magana misalin yadda aka bamu labarin aka bamu kissa a cikin kuma aka samu ijazu hasfi shine faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake faɗi a game da Ibrahim alaihi salam a cikin suratul zariyat Allah yana cewa hal ataka hadithu dhayfi Ibrahim al-mukrami إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكر الله ملوك كن سكي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين شل بار باكن النبي إبراهيم ما سدرجا بيزومك با الله نتبع النبي صلى الله عليه وسلم شل بار bakin annabi ibrahim alaihi salam masu daraja baki ne masu daraja saboda mala'iku ne ba su bai zo ma ba iz dakhalu alaihi lokacin da suka shiga wajen annabi ibrahim alaihi salam fa qalu salama sai suka ce aminci qala salamun qaumun munkarun sai shi ma annabi ibrahim ya ce aminci qaumun munkarun ga mutanen da suke waɗanda ban san su ba munkarun waɗanda ban san su ba to a cikin nan akwai hadsi kamar Allah maɗaukakin sarki yana cewa ne da ya ce hal ataka hadithu dhaifi ibrahim al-mukramin id dakhalu alayhi fa qalu nusallimu salaman an cire fi'ili mudari nusallimu salaman domin wannan wannan wannan wannan salaman din zamiri ne abin nan kai masdari ne asalin kalma ne wanda yake a matsayin maf'ulun mutlaq إذ قالوا فقالوا سلاما أي فقالوا نسلم سلاما sai suka ce muna maka aminci muna neman amincin Allah a gare ka an cire musallim hasfu kuma gashi ma'ana ta fito fili qala salamun ay qala alaikum salamun ce kuma amincin Allah ya tabbata a gare ku an cire ne an cire alaikum sannan sai ce me ƙaumin munkaru an cire me antum ƙaumin munkaru domin nan ba zai yi ka ce nida'i ba ne in nida'i ne tunda zai zama na kira maksuda ne ga masu nahau zai zama me ƙaumu ne ba za a ce ƙaumun ba ƙaumu a cire wannan tanwinin saboda na kira ce maksuda na kira maksuda kuma tana kasancewa ne mabniyun ala ma yufa'u bihi sau da ka ƙaumun ai antum ƙaumun ku dai mutane ne da ban gane ku ba amincin Allah ya tabbata a gare ku ku suwaye ku suwaye a wani wajen can Allah madaukakin sarki sai ya fitar da ku suwaye sai suka ba da amsa suka ce inna rusulu rabbik lan yasilu ilai duk da sai da suka je gidan annabi lutu alaihi salam amma daga baya annabi annabi nuhu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam ya gane ko suwaye فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامراته قائمه فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب وكاجا ملائكوني to wannan shine ijazu hasfi kissar ga ta an ba mu ita a takaice kuma an ciccire wasu kalmomi kuma shirewar da aka yi inda magana ce ta ɗan adam to da ma'anar ba za ta fita ba amma da yake maganar Allah ce sai gashi ta ba da ma'anar da ake so ɗari bisa ɗari ba tawaya babu kuma wani abu da za a ce an rena a ciki sannan na biyu kamar yadda muka ce akwai ijazu kasri wannan mafi yawancin kisoshin alkur'ani haka suke duk za ka ga akwai ijazu kasrin a ciki akwai takaitawa ta dunkulewa a cikinsu Allah madaukakin sarki ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min tin inni khaliqun basharan min tin asad a hijr yace ne inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين شاكتي فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين الله يبادل الأبار يشي وإذ قال ربك للملائكة يا مأيكن الله كباد لاباري لو كتند أبنججن كيتشي ما ملائكو إني خالق بشرا لليني زن هل من صلصال من حمأ مصدود daga wata busasshiyar ƙasa wacce take baka kuma mai ɗoyi salsal ita ce wadda aka buga ta za a kajin tana ba da amshi salsal kenan sannan hama bakan ƙasa masnun wadda aka kwaba ta aka batta sai da ta ɗoyi kamar yadda idan za a yi gidajen ƙasa a ƙauyuka to haka ake to haka aka bar annabi adam alaihi salam to Allah nan ya ba da labari ga mala'iku sai ya ce fa idza sawaituhu idan na shirya shi na gama daidaita halittarsa wa nafaqtu fihi min ruhi sannan na hura mishi rai daga gare ni faqa'u lahu sajidi ku faɗi ku mishi sujada to kawai sai aka yanke labarin ba a ce mana ba fa khalaqahu Allah ko fa sawwahu Allah wa khalaqahu wa nafakha fihi min ruhihi summa sajada al mala'ikatu kawai sai aka ce fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un an yanke mana gashi ma an halici annabi Adam yanzu kawai har ma an ce ma mala'iku su sujada gashi nan sun ganshi fa sajada al mala'ikatu kulluhum ajma'un illa iblisa sai mala'iku ga baki ɗaya sai suka faɗi suka ma annabi adam alaihi salam sujada illa iblisa sai shi ɗan iblis wanda yana tare da su duk da ba jinsin su bane shi shi ya ƙi a ba'an ya kuna ma'a sajidin ya ƙi yadda ya zama cikin masu sujada a nan fa akhbarana bi iradatihi khalqa adama wa isjadal mala'ikati lahu anan Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin bi iradatihi khalqa adama da cewa yayi nufin ya halicci annabi adam wa irada sannan wa isjadal mala'ikati lahu sannan Allah ya bayyana mana nufin sa na cewa zai ce ma mala'iku su mai sujada ثم أخبرنا بعد ذلك بسجودهم له وإباء إبليس عن ذلك sai kuma kawai Allah ba mu labarin cewa gayi ma mala'ikun sun yi sujada amma iblis ya ki walam yukhbirna bi khalqihi bainahuma amma tsakanin cewa za a yi halitta da kuma cewa gashi sun yi sujada ba ba mu labarin cewa an halicce shi ba saboda me saboda kwakwalen mu za su iya hasasowa gashi nan an gama dan adam yakan kwaikwayi wannan yakan kwaikwayi wannan a abubuwansa da yake yi in ya tashi ko da a talabijin ne za a nuna wani abu sai a nuna ga wani abu ya faru misali masu shirya abinci ko talla abinci ko talla wani sinadari da ake abinci da shi sai ya riga shi an zo an ba da labari an yi kaza kaza kawai sai dai kaga kuma ga abincin an riga an kawo shi kwakwalwar ka za ta baka cewa an riga gashi ga matakan da aka bi ga matakan da aka bi ga matakan da aka ba aka kai zuwa ga hada abincin yanzu kawai gashi an zo an aje abincin a teburin masu ci domin su ci cewa sai an baka labari silla silla ga yadda abin ya faru zai zama amcin maka lokaci to kawai sai a yanke labarin saboda ai kai mai kwakwalwa ne kai mai hankali ne za ka hasa so abin da ya faru a tsakanin wancan abin na baya da kuma abin da yake faruwa a yanzu a tsakaninsa akwai wani abu da aka yanke wanda kwakwalwarka za ta hasa so maka shi to wannan ijazi nau'i ne na balaga a cikin alkur'ani mai girma da kuma harshen larabci gabaki ɗaya to kissoshin alkur'ani su ma suna da wannan gabaki ɗaya shi yasa al'allama tubna ashur rahmatullahi alaihi wanda a cikin tafsirin sa at-tahrir wa tanwir ya ba fannin balaga muhimmanci matuka bayan maqasidish shari'a da yake ba matuka muhimmanci to ina ganin fanni na biyu da yake ba muhimmanci a tafsirin sa shine fannin balaga wato iya salon magana yace wa najidu min mumayyizati qasasil qur'ani za mu sama a cikin ababen da kissoshin alqur'ani suka bambanta da su نسج نظمها على أسلوب الإيجاز يد أكي سار زرن قصوش القرآن على أسلوب الإيجاز أكن سلون تكعي تمغانا ليكون شبهها بالتذكير أقوى من شبهها بالقصص domin a sanya kissoshin alkur'anin su fi kama da wa'azi fiye da ba da labari shine hikima ita ce hikima da ta sa Allah madaukaki zaki ya takaita kissoshin alkur'ani duk labarin da ya tsawo to yakan fita daga maksudin darasi da ɗaukar wa'azi da ɗaukar izina ya koma kuma kawai labari in labari ya tsawo haka yake to sai ya zama kisoshin alkur'ani sai a rika takaita su in kuma har labarin ya tsawo an ba da shi a dunkule a wuri ɗaya kamar kissar annabi yusuf alaihi salam to za ka ga ana yi kaman an tsara shi ga fitowa ta farko misali kissar annabi yusuf alaihi salam da za a ba da ita farko sai aka fara ba da kissar annabi yusuf alaihi salam ɗan yaro da mahaifinsa ya zo yana ba baban shi labarin abin da ya gani a mafarki irin yadda 'ya'yanmu suke in sun tashi da safe sun zo gaishe mu da safe sai su ba mu labari ce baba na yi mafarki ko abba na yi wani mafarki jiya ko dadi na yi wani mafarki jiya idan mafarkin nan mai daɗi ne baban ya ƙara ƙarfafa shi ya mishi addu'a idan kuma na tsoro ne ya kwantar mishi da hankali to annabi yusuf alaihi salam ya zo ya bada labari da baban ya ji labarin mafarkin mai girma ne ce a a a a a ya ce la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fa yakidu laka kaida inna shaytana lil insani aduwwun mubin ce kakka ba yan uwanka labari akwai damuwa akwai matsala shi dan zai iya amfani da wannan ya haifar da fitina a tsakaninka da kai da yan uwanka ka kama bakin ka kai shiru ni dai naji to kaga wannan kamar yadda suke cewa episode na farko kenan ko scene na farko kenan inda misali ba kisoshin alkur'ani ba ne sannan kai tsaye kuma sai aka ɗauke mu aka tafi scene na biyu aka fitowa ta biyu yan uwan annabi yusuf alaihi salam da baba ba su ji labarin waccan mafarkin da annabi Yusuf ya yi ba amma abin da baban ya hanga a matsayinsa na dattijo duk abin da yaro ya hango da abin da babba ya hango da tijo to yaro ko ya hauri ni ba zai iya hangowa ba shi kenan kawai sai gashi ta tabbata aikace suka suka zauna kai ba fitowa ta biyu isu isu sun shiga daki suna mitin إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين قلت إيه اقتلوا يوسف tun da mun gane babanmu ya fi son shi da shi da ɗan uwan shi kawai a kashe shi a huta in aka kashe shi ya daina ganin shi dole wajen yin mu zai dawo mu zai dawo tunda baya ganin Yusuf to mu zai dawo yanzu ya zo ya so mu so da haka sai dai ce a ba kashe shi za a yi ba kan mu kashe shi mu da kanmu je mu samu wata tsohuwar rijiya mu jefa shi rijiyar da babu ruwa a ciki in muka jefa shi a rijiyar kage dai ba mu muka kashe shi ba idan wani abu ya faru an samu wanda za su fito da shi sun fito da shi oho in kuma wani abu ya cinye shi ma akwai maciji a cikin abin nan ba dai mu muka kashe shi da hannunmu ba mu dai mun jefa shi a rijiya wala yadruna anna al-musabbiba bi manzilati al-mubashir fi al-qatl ban san a shari'a ba ba bambanci tsakanin mutumin da shi ya zama sababin kisa da wanda shi ya kisan kai tsaye sai aka ɗauke mu kuma sai aka tafi kissa ta uku aka abamin nan sin na uku ga annabi Yusuf ga ga ga ga ƴan uwan annabi Yusuf sun zo wajen babansa so suke a ba su dama su ɗauki annabi Yusuf domin su je su aiwatar da wannan mugun nufin nasu su je su jefa shi a rijiya baban ya ce a inni la yahzunu ni an tadhhabu bi wa akhafu an ya'kulahu dhi'b wa antum anhu ghafilu kashi suka lallashi babansu shikenan har ya yadda ya ba su annabi Yusuf a ciki to kaga Istar haka take tafiya haka take tafiya haka take tafiya aka yayyanka mana ita idan tafsiri ake yi kowane sin ko kowace fitowa daga cikin nau'ukan fitowar da istar annabi yusuf ta kunsa to za a iya tsayawa a fitar da darussan da take ciki suke ciki daga nan kuma sai a dora wannan har yanzu bai fita daga karkashin uslubul ijaz na alqasasul qur'ani ba bai fita daga irin salo na takaitawa da alqur'ani mai tsarki kissoshinsa suke da su ba to wannan ita ce shine shine abu na biyu a karkashin abin da ya shafi kissa to sai abu na uku me manufa mece ce manufar kissa a cin alkur'ani dan me ake ba mu kissa a cin alkur'ani duk da a wajen faɗin siffofin kissoshi kissa alkur'ani mun ambaci mun yi ishara ko mun yi nuni zuwa ga wasu daga ciki to amma wannan shi ma darasi ne mai cin gashin kansa shine muka kira shi da maqasidul qasasil qur'ani manufofin kissa alkur'ani mece ce manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki kissa a matsayin ɗaya daga cikin wasu wani ɓangare na alƙur'ani kuma ya ɗauki kaso mai tsawo mai tsoka kai domin kisoshin alƙur'ani suna da yawa me yasa lallai kisoshin alƙur'ani ba su manufofin alƙur'ani ba tabbas su ne manufofin kisoshin alƙur'ani manufofin kisoshin alƙur'ani su ne dai manufofin alƙur'ani alƙur'ani an saukar da shi domin ya shiryar da mutane to su ma kissoshin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki yana ba mu su domin su zama mana tarbiyya su zama mana dalilin shirya su zama mana wa'azi su zama mana ɗaukar izina Allah maɗaukakin sarki yana siffanta alƙur'ani yana cewa inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما للي ونن القرآن ينا شريد متانين زواج أبن ديفي زواج أبن ديفي ديديتو باب زالنشي باب كركتي وأتشن القرآن القرآن إذا أكبيشي ميكي واتي أودر باب إن ذا أتشكي أتشكسي الجنة الله amma a gefe guda yana gargadi ga waɗanda suka kafirce masa cewa lalle su kuma suna da wata azaba mai raɗaɗi kenan daga cikin manufofin kissa a cikin alƙur'ani akwai hidayatul khalqi akwai shiryar da halittu listiqamatihim ala sirat alladhi yuhibbuhu khaliquhum wa yardahu su zama sun daidaita akan hanya mai kakkiya wacce ubangijinsu yake santa kuma ubangijinsu ya yarda da ita Allah madaukakin sarki yana ba mu kissa li nahtadiya domin mu shiryu wannan na ɗaya daga cikin maksudin saukar da alqur'ani domin shiryar bayi da Allah ya ga dama sai ya ban mu a cin hauma hauma mu rika rayuwa yadda muka ga dama rayuwar dabbobin jeji ma tafi tamu kyau amma sai Allah madaukakin sarki saboda rahmarsa shi ya saukar da alkur'ani domin mu shiryu to kissa alkur'ani ita ma ana ba mu ita ne domin ta mana tarbiyya mu samu shirya na biyu tabshirul mu'minin alladhina hatadaw wastaqamu wa amilus salihati bil ajri al kabir alladhi muntahahu nailu ridwanillahi ba'da dukhuli jannatihi al khalida yin bishara kissoshin alkur'ani suna zuwa domin su mana bishara su yi ma masu imani bishara idan aka baka kissa to za ka ga in kissan mutumin kirki ce za ka ga yadda ya zama mutumin kirki kuma ya ci nasara a rayuwarsa ta duniya kuma sannan ya koma wajen Allah maɗaukakin sarki Allah ya karɓe shi da hannu bibbiyu ya ba shi sakamakon gidan aljanna gidan da in an shiga ba a fita ni'imar da in an same ta ba ta yankewa ni'imar da ba tsufa a cikinta ni'imar da babu mutuwa a cikinta ni'imar da babu yankewa a cikinta wanda waɗannan suna cin mafi mafi girman abin da ke tsorata mutum komin ni'imar da ya shiga a duniya in kana da ni'ima ta lafiya to kana jin tsoron rashinta ta in kana da ni'ima ta dukiya to kana jin tsoron rashin dukiyar wata kuma ko nawa kake da shi idan kana da ni'ima ta ƙuruciya to kana jin tsoron wata rana za ka tsufa za ka dawo kuntu amshi ala rijilaini mu'tadilan basirtu amshi ala al-ukhra min al-khashabi da can mutum na tafiya da kafafuwansa dir guda biyu wata rana kawai kana nan sai dai ka ganshi an mishi ta uku kafa katako an mishi ta uku wani ma guda hudu za a mai wani hudu za su zama su tashi daga biyu su zama hudu wani kuma su zama uku a ƙara mai ɗaya wannan ita ce ka'ida to a shiriya Allah idan aka same ta aka shiga aljanna to idan tana ba mutum ni'ima ce wacce take madawwamiya ni'imar da ba ta yankewa ni'imar da ba ta da ƙarshe in an shiga shi kenan an shiga me kai wannan daɗi sannan na uku kissa alƙur'ani tana zuwa لتخويف العصاة المجرمين waɗanda suka saba su kuma aka ba su kissan nan amma ba su ji ba to ana karantar da su a ciki su kalli abin da ya faru ga waɗanda suke kafin su wanda suka zama masu sabo masu laifi bi an sai kunu alaihim azabun shadidun fil nari in lam yatubu qabla an yamutu idan suka mutu ba su tuba ba suna da azaba wacce take mai radadi waɗannan su ne almakasidul amma lil qasasil qur'ani manufofi ga mammu wanda an ciro su ne daga cikin manufofin alqur'ani to kissoshin alqur'ani wani bangare ne a cikin alqur'ani to amma akwai wasu akwai wasu manufofin na daban daga ciki akwai tasbitu qalbin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa tasliyatuhu bi anna ma yusibu min anwa'i at-ta'zibi wal iza'i min qawmihi laysa bid'an بل قد حدث للرسل قبله وهم سالفوه وهو لهم خلف وما أصاب السلف فليس غريبا أن يصيب الخلف فيكون له مثل قول الخنساء رضي الله عنها ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم ألا مدوك تنسركي ينابا مكسا أتاشم فوق دومين يقف زوجي النبي صلى الله عليه وسلم kamar Allah madaukakin sarki yana ce ma manzon sama kakka ji tsoro kakka damu kakka shiga tashin hankali abin da ya faru da kai ba kai bane faru manzannin duk da muka aiko kafin ka duk irin waɗannan abubuwan da suka faru da suke faruwa da kai to an musu ma ninkin ba ninkin shi yasa manzo Allah sama hakan ya zama masa jini da tsoka in aka masa abu hankalinsa ya tashi sai ya ce laqad fu'ila bi akhi Musa أقصر كو أكبر من ذلك فصبر أما دنوانا النبي موسى عليه السلام في يد هكا أما يا جوري توني مي يسا بزن جوري با كما سيقى جعل من وقسكي سيتي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل كي جوليا كي حقوري كما يد أولو العزم من الرسل سكي من زني ما سأزما ما سكر في النية سكي كي كوي دس سنن كما الله يتفى بهداه مقتدي kai koyi da irin shiryarsu kaga shi ne wannan so daga ana ba manzalla sama kissa ana ba mu kissa a tashin farko لتثبيت قلب نبينا صلى الله عليه وسلم دان أكرفف زوجي منزن الله صلى الله عليه وسلم دوم منزن الله سما دان أجل زوجي يسا tana buƙatar natsar da ita daga ubangijinsa zuciyarsa tana buƙatar abin da zai karfafe ta to sai a bashi kissoshi na annabawa da manzanni da salihan bayi waɗanda suke kafin shi domin ya koyi da su ya zama kamar su ya jure kamar yadda suka jure tabbas nasara za ta zo ko ba daɗe ko ba jima sai ya zama manzo Allah ta sama ya zama kamar yadda Hansa Utumadir bintu Amr ɗaya daga cikin mawaƙa larabawa na musulunci kuma mace ta riƙa faɗa lokacin da 'yan uwanta guda biyu suka mutu da Sakhar da Muawiya sai ya zama ta sanya waƙoƙinta kusan duk sun koma su zama ta'aziyya ne da lallashin zuciyarta a game da rasa waɗannan ‘yan uwana ta guda biyu sahar da mu'awiya da ta yi a cikin wani baitinta tana cewa walaula kasratul baki na hauli ala ikhwanihim la qataltu nafsi ba da dan na wai ga na ga ba ni kaɗai bane ‘yan uwana suka taɓa mutuwa to wallahi ni ma da sai na kashe kaina amma da na waiga sai na ga ashe ba ni bane farau ba ni bace farau ba a gare ni bane ba ni bace farau ba da kaina aka fara ba akwai waɗanda ƴan uwansu sun mutu kafina kuma su ma ba su kashe kansu ba ni ma ne ma qataltu nafsi wala aqtulu nafsi ni ma sai in yi juriya kamar yadda suka yi juriya shine bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka i mutuwar yawa kaka lokacin muna makaranta muna yara idan muka yi laifi ko muka yi latti idan muka ga ba mu kaɗai bane sai mu ji zuciyar mu te sanyi wato mai dukan ma kafin ya zo kan mu ya gaji to haka musiba take idan musiba ka ga ba kai kaɗai ta faru da kai ba to wannan yana baka tasliya yana baka lallashi a cikin zuciyarka amma idan ka ga musiba kai kaɗai ta afkamawa to wannan sai ta zama maka wata musiba ninkin ba ninkin domin kawai ga zaka kowa cikin jin daɗi kai kuma kai kaɗai kake cikin bala'i amma in kawai ga ka ga wancan ma cikin bala'i wancan ma cikin bala'i to shi kenan sai ka ji musibar taka ta sauki to Allah yana ba annabi sama labari mu ma yana ba mu labari na kissoshin annabawa da manzanni da mutanen kirki da suke kafin mu a gefe guda kuma da mutanen banza wanda suka karyata annabawa suna kin bin littafin Allah madaukakin sarki ga abin da Allah ya da su sai mu sai mu ji zuciyar mu ta sanyi Allah madaukakin sarki ya ce wa kullun naqussu alayka min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka ya ce wa kullum dukkan labarin da muke baka na kusu alaika muna baka shine min an ba'in rusuli daga cikin labarukan manzannin da suke kafin ka me ma dan me ma nusabbitu bihi fu'adak domin mu zama mun karfafi zuciyarka da shi ma nusabbitu bihi fu'adak domin mu karfafi zuciyarka da shi wannan ma nusabbitu bihi fu'adaka din masdari ne مصدري ne saboda kama ce almasdariya ai wa kullum na kusu alaika min amba'in rusuli tasbitan bihi fu'adak muna haka ne domin mu karfafi zuciyarka ba muna baka labari bane kawai shi kenan a ya ma'aikin Allah muna baka labarin manzanni kafin ka ne domin me ma nusabbitu bihi fu'adaka ai nusabbita bihi fu'adaka domin mu karfafi zuciyarka akwai hanyoyin da Allah maɗaukakin sarki ya bi domin ƙarfafa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ɗaya daga ciki sannan daga cikin hanyoyin riba kafa akwai rarraba alkur'ani da Allah maɗaukakin sarki yayi bai saukar da shi a dunkule ga baki ɗaya ba wa qala allazina kafaru law la nuzila alaihi alqur'anu jumlatan wahida sai Allah ya ce kadhalika linusabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila Allah ya ce kafarai suna cewa me yasa ba a saukar da alkur'ani dunkule ɗaya ba kawai sai a ce gashi an sauke shi ga baki ɗaya rana guda kamar yadda aka saukar da attaura sai Allah ya ce a kazalika linsabbita bihi fuadak mun yi haka ne domin mu karfafa zuciyarka to Allah yana karfafa zuciyar manzo Allah sallama ta hanyar saukar mishi da alkur'ani ayoyi ayoyi sura sura domin zuciyar shi ta karfi wannan a ciki akwai sirri na cewa ashe idan mutum yana son zuciyar shi ta tabbata akan gaskiya to shi ya lizumci karatun alkur'ani mai girma sannan kuma a gefe guda kissoshin alkur'ani su ma sai suna goya ma wancan baya shi ma ne ma nusabbitu bihi fu'adaka domin abin da za mu zama mun yi amfani da shi domin karfafa zuciyarka zuciyarka ta zama ta karfi babban malamin mu Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi rahmatullahi alaihi yana fadi a cikin Radul Azhani nasa ila ma'anil Qur'an sai ce sun ba aqaba daga nan sai Allah ya biyo baya fi sababi zikril qisasi wal umamil madiyati Allah ya yi ma manzon Allah ta sama bayanin dalilin da yasa yake ba da kissoshi wal umamil madiyati da kuma labarukan al'ummatan da suka gabata ma'a rusulihim tare da manzanninsu annahu tasliyatul lin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana haka ne domin ya lallashi zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato kullum mutum ya ga yana kan gaskiya kuma ya tabbatar da ɗari bisa ɗari akan gaskiya yake amma mutane ba sa yarda da abin da yake faɗa musu wannan yana cin abin da ke tada hankali yanzu a wannan annobar da ake yi cikin mutanen da na tabbatar da suna cikin damuwa akwai likitoci likitoci yanzu da za ka buɗe zuciyarsu suna cikin damuwa domin su suna ganin abin da mu da ba su ba ba mu gani za su zo su yi bayani amma wani sai cewa duk ƙarya ne to wannan yana cikin abin da na tabbatar da zai sa zuciya su ke zafi to su fa wannan abin fa ba fa Allah ne ya aiko su ba ba wahayi Allah ya musu ba a a ilimin su ne da suka karanta ya nuna musu haka to ina ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya mushi wahayi ya tabbatar masa da cewa wannan abin shine gaskiya kuma wanda bai bi ba halaka zai yi wuta zai shiga manzalla sama ya zo yana bayani amma sai wani ya kalle sai ce ƙarya ne ƙarshe ma sai ce ai kai matsafi ne wani ya ce a kai boka ne wani ya ce a ƙarya kake yi wani sai ya ce ai kai taɓaɓɓe ne ma shaye shaye kake yi to ya manzo Allah sama zuciyar shi ake tsammanin za ta zama lalle manzo Allah sama yana buƙatar Allah madaukakin sarki ya karfafi zuciyar shi ya lallashe shi ai masa lallashi irin yadda uwa take lallasa ɗanta idan ya zama bai da lafiya ko kuma ya rasa wani abu wanda ita kuma ba ta da abin da za ta bashi so daga yan uwa wannan ita ce manufa ta farko daga cikin ƙanana ƙananan manufofi ko kuma keɓantattun manufofi da suka shafi kissoshin alkur'ani dalilin da yasa Allah madaukakin sarki yake ba mu kissoshi a cikin alkur'ani domin me domin karfafar zuciyar shugaba sallallahu alaihi wasallama a farko sannan ko mu mabiyansa mu ma a karfafa zuciyar mu domin zuciyar shi ta fita mu karfi kenan mu ne ma aula da a karfafa zuciyar mu fiye da tasa Allah madaukakin sarki ya taimake mu Allah ya yi mana wannan fitina da muke ciki Allah madaukakin sarki ya ci kan waɗanda suka rasa rayukansu wannan bala'i da yake faruwa a cikin ƙasashen duniya ga baki ɗaya da kuma ƙasar mu a keɓe Allah madaukakin sarki ya yaye ma duniya ita ga baki ɗaya Allah madaukakin sarki ya tabbatar mana da alkhairi Allah madaukakin sarki ya bamu damuna mai amfani wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum ورحمة الله وبركاته